أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na almadubatun nabawiya fi adabil hayatul yawmiyya lin nabi sallallahu alaihi wa sallam za mu ta shafi na ɗari biyu da hudu kana nabi sallallahu alaihi wasallam yufaddil khuruja lissafari fil khamis kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya kharuju yawm al-khamis lissafar ma ashabihi عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس وفي رواية أخرى أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم عادة ما يخرج للسفر متحينا يوم الخميس أما الأيام الأخرى نادرا ما كان يخرج فيها أمره صلى الله عليه وسلم بالسفر ليلا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في شبه الجزيرة العربية التي يسودها مناخ حارة آحار ومن, ومن ثم كان يعمر قومه بسفر ليلا حتى يقيم حتى يقيهم من أشعة الشمس الحارة وهذا الأمر سيمنعهم قطع مسافة أطول ليلا لأن الجو حينما يكون باردا رطبا خلاف ما يكون عليه في أوقات النهار وكما أن الجسد يكون أكثر نشاطا وحيوية وفي أثرنا الحالي يسافر الناس ليلا حيث يقضون وقت سفرهم نائمين مستريحين طوال الطريق وإذا عندما يستيقظون في صباح اليوم التالي يقومون بأملهم كما يفعلون في باقي الأيام بكل نشاط وحيوية كما أنهم سيتجنبون ازدحام النهار الذي قد يتسبب في تأخيره عن العمل وأما قول صلى الله عليه وسلم الأرض توى بالليل فهو مجازي يقصد به أن الطريق يكون سهلا ومريحا مع اعتدال الجو ليلا النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance yana fifita wato fita tafiya ranar alhamis annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fita ranar alhamis in zai yi tafiya tare da sahabbansa an samu hadisi daga abdulrahman dan ka'ab dan malik daga babansa ya lalata da tabbata gare su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ranar alhamis ne lokacin da zai je yakin tabuka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana son fita ranar alhamis a wata riwaya ta ka'ab dan malik yace annabi sallallahu alaihi wasallam yake ka'ab yake cewa wato ba kasafai shine laƙallama ba kasafai za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana fita a tafiya ba face ranar alhamis wato inda ba tafiya ta gaggawa ba na inda ba tafiya da take tasowa ba shiri ba inda shi zai shirya ta na shi zai zaɓi ranar tafiya to alhamis yake zaɓa amma tafiya na iya tasowa kuma ba kuma shi ma ba baya tafiya sai ranar alhamis ba ne a'a yana tafiya kowace rana amma dai in misali a ce sauran wace za ka kamata na tafi ni zan zaɓi rana kun gane na ba wani abu a ciki da wasu rana ne da ke yake zaɓa shi ya sa maza Allah sallallahu alaihi wasallam al'adarsa mafi yawan lokaci yana fita da rana alhamis amma sauran kwanaki yakan yi tafiya amma wato jifa jifa yakin tabuka kamar da da ya kusa sani shine yaƙi mafi nisa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa tafiya sa'annan lokacin da za a yi shi akwai rana kuma yaƙi ne da turawa wato tabuka a ƙarshen amadi ne yake amma da mutanen garin da wasu waɗanda suke zaune a wajen wasu hada wato ya yi kama da kusan yakin wato handak ga nisa ga kuma mutane ne wanda suke mayaka shahararru da sauransu kuma mazala sallallahu sallama suna shirin su zo madina ne mazala ya ji aka je aka tare su a sun tabuka to Allah maɗaukacin sarki ya sa ba a yi yakin ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma har sai da suka zo ta buka sai Allah ya firgita su kafiran abin ya kawai suka taru sun taru za a soma yakin suka wawwatse amma maza Allah sai da ya karasa ta buka aka yi ɗauki wani lokaci kafin ya dawo sai sa aka yi ba a yi yakin ta buka ba amma koyi na karanta tarihin musulunci za ka ji ana magana yaƙin tabuka akwai wani mutum da ya yi waƙa mu dai tun muna yara muke jin wannan waƙa na yaƙin tabuka waƙa mai daɗi na amma ba inda duk abin da ya faru yadda ka san tatsuniya kai da kaji waƙa ma akwai kasa akwai tatsuniya tatsuniya ya shirya kafirai har da sunaye da wani sarkin tabuka mai kai ɗari ɗaya babu na? kan shi guda ɗari ɗaya babu in ji shi ba na? ta yi daɗi ka musamman a kano a lokaci duk gida in ka ji za ka ji satare na ka asa ma a jufa ka duk ko ina abin za ka ji ana sawa mutane mata na ta kuka ga labarin sayidina ali ga dangantarkin yaƙi a ciki ga sarkin tabuka da babu sarkin tabukan nan ga a cire kai ɗaya wannan ya ɓullo na a cire wannan na eh sayidina ali ya cire wannan kan wannan kan ya ɓullo ya cire wannan ya ɓullo har dai ya gano ainihin kan gaskiya ya cille shi kawai da doke sayin na ali wanda ya sauko daga inna ma amurhu na in ka ji abin kayan abin zai an tsara shi sosai inna ma amurhu aka kawo doki sayin na ali hau amma duk da haka doke sai da sayin na ali ya sa shi a wuya don haka ga abu na doki daga ina ma'amur huka ya kamata yi abin da ya kamata na amma sai yana gudu dokin sai dina ali ya raina gudu sai doki shi ya sa shi auya kawai shi gaba da gudu to yaƙi dai a musulunci ba a yi shi ba kwata-kwata amma dai an je yaƙin tabuka to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fitar sai umar na annabi sallallahu alaihi wasallam da yi cewa in mutum zai tafiya ya tafiya da dare an samu hadisi daga anas da ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce na umarce ku na hore ku da yin tafiya da daddare saboda Allah madaukakin sarki yana rage kasa cikin dare malaman musulunci wasu ce albarka ne Allah yake sawa wasu kuma sun ce a ragewa ake ragewa masu wanda suka ce ragewa ake ragewa sun kafa hujja da hadisin wani bawan Allah wanda ya kashe mutane ɗari eh maza Allah sallah ya bada labarin shi ya kashe mutane casa'in da tara yana yawo neman wanda zai ba shi tattarin yadda za a yi tuba ya haɗu da wani malami mai ibada dai za a ce ya ga laifin tasa'in da tara a ce kawai zai ka jira ka shiga wuta shi ne sai ya cika da shi ya cika suka zama ɗari kuma ya ci gaba yana neman yadda za a yi tuba to ya haɗu da wani ya ce masa a to tuba na Allah ne ba ruwanmu na ka tuba ya ce amma inda kake akwai mutanen banza wanda suke sa ka kake barna ka tashi ka koma gari akwai gari na mutanen kirki ka koma can gari so ya tuba yana kan hanyar komawa wancan garin kawai sai ajali ya zo mara to da ya da ya mutu manzo Allah ya ce sai mala'iku biyu suka sauka a kai shi da mala'ikun da za su tattara shi zuwa wuta da wanda za su tattara shi zuwa aljanna har mala'iku suna cewa namu ne waɗannan suna namu ne manzo Allah ya ce sai Allah mu daukace sarki ya yake musu huci sai a duba daga garin zunubi inda ya fi kusa zuwa garin zunubi to dan wuta ne in ya fi kusa zuwa garin lada na dan aljanna to hadisi manzo Allah ya ce Allah ya rike kasar ya rike mar kasa sai zama ya fi kusa zuwa ga garin lada sai mala'iku rahama suka dauke shi wannan yana gwada ma kawai in Allah ya nufe ka da rahama magana ta gari shi yasa ba a shiga tsakanin bayi da Allah saboda kai ma kowa ta kai shi yake eh da mai wa'azi da mai magana duk ba wanda ya san da za a yi da haka shi yasa ba a matsawa ba wani malami da za ka zo tuba ya ce ba za ka tuba ba ko akwai na a tora shi ne kayan aljanna ta shi ce da ba shi ya halice ka ba bai da wata alaka da Allah sai irin alaka da kake da ita shi bawan Allah kai bawan Allah dama Allah ya gaya mana abin da ya sa da yawa ya fi ka kusa da Allah da ya fi ka tsoron Allah shi ne duk wanda yake so ya riga dan uwan shi samun matsayi wajen Allah ta ya fi shi tsoron Allah shi ke ya gama da shi Allah ya riga ya faɗa inna akramakum inda Allah ya tukakum wanda ya fi ku tsoro na kawai shi ne ya fi daraja ya ka gaba wani wanda zai hura hanci to annabi sallallahu alaihi wasallam kusan yana raye ne a cikin jazirar larabawa wanda yake taya da zafi kai zafin rana to daga nan kuma sai sa yake umarta sahabbansa suna tafiya da daddare don idan zafin ranar ya zama ya ragu lokacin da suka yi tafiya wannan yana ka kuma su tafiya mai nisa saboda lokacin akwai sanyi ba kamar lokacin yini ba kuma jikinsu zai dan samu hutu a wannan zamani da muke ciki mutane suna tafiya da dare ta yadda za ka ga mutum yana tafiya cikin dare yana ma bacci a mota na ko a jirgi bai ma san ana tafiya ba yana ta bacci abinci in an gama tafiya kuma safiya ta yi sai tashi kamar ya yi bacci a gidan shi da haka zai ci gaba da harkar da yake yi na wannan lokaci wato ba tare da ya haɗu da wahalhalun wato rana ba wanda ake sha ba tare da ya haɗu da cunkoso ba wanda zai hana shi aiki da sabu don mai don yana jin bacci ya ce amma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana ana naɗa ƙasa da dare ya ce wannan majazi ne wato ana nufin Allah yana sauƙaƙa al'amari kuma mutum zai samu sauƙi saboda yanayi na na dare babu zafin rana akwai ɗan daidaituwan lokaci wallahu a'lam ma'auni ka bada wai kai ne kake so ka auna ai abin ai ba mutane ba sa iya gane wannan sai dai su yi ta sa rai da zato misali akwai ayyuka na alheri wanda da kaga mutum yana yi akwai alamar tsoron Allah na shi yanzu ai ba za ka gane su ba shine da ayyukan da ka sani a wanda ka ga yana zuwa da an yi haya da sana je sallah ka ga akwai alamun tsoron Allah na wanda ka ga Allah ya hana zina baya yi na baya shan giya baya tata ni misali duk waɗannan ayyuka ne wanda ba abin da ke hana su sai tsoron Allah misali da alamu amma duk wanda ba su ne fitikat na yanka ba ba mai wannan yankan sai Allah dai ta iya yiwuwa mutum ƙarya yake misali a fili yana misali baya yi ne kuna gani misali sai buye je yi na misali zai iya yiwa kaga Allah ya san ƙarya yake kaga amma ko a wajen ku misali na mutumin kirki ne shi yasa sayyidina Umar yake cewa nahnu na'malu bi zahir wallahu yatawalla sarair mu muna aiki da abin da ya bayyana to abin da ya buya kuma sai Allah da haka shi yasa da wannan ne yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kowa in za a masa shaidan imani a ringa cewa na hasibuhu mu'mina muna sa ran wani mu'mini ne ka a yanke saboda ba a san na abin da ke cikin zuciya ba wannan kuma duk wanda ya kokari ya sani mawalar da kai zai ba zai sani ba wannan abin da ya shafi zuciya sai Allah da haka a matsayin mu na ɗan adam ne ba a san mu tashi a wannan matsayin kar mu yi nisa in kai nisa sai ka shiga rudu kawai wani alamar mutumin kirki ne a wuce wajen na shi kenan amma tattacewa na yadda tabbas ka gama aiki wannan sai ya san je lahira Allah ba mu sa'a kai wanne kake wani lokaci ka ce sallah sallam duk ba kowai bi ya yi addu'a ce ai misali ko da hausa ka ce an ka ce ka ce Allah kai wa annabi salati sai ka ce amin to ai kai amma kai kai ma kai salati yana da kyau amma ita kanta alama salli ala muhammad addu'a ce da aka duk addu'a an ce mata amin babu laifi sanan da mai amin da mai addu'a duk ne suke wajen Allah da mai ce amin da mai yin addu'a duk matsayinsu daya maluma suna ba da misali da annabi musa da annabi haru tabbas wanda ya addu'a annabi musa ne na don allah ya ka addu'ar da yi yana amma annabi haruna abin da yake cewa amin amin amin amin amma da allah ya tashi sai ya ce kad ujibar da'awatu kuma allah ya ce addu'ar ku ku biyun an ansa sai sa maluma suka ce da mai amin da mai addu'a duk ɗaya suke kawo kanka Allah ne to misali ta iya yawa ma ba cutar da kai ba kawai na misali kai ne ka gane cutar da kai da yana faruwa wato abubuwan dan adam sai abin nan na sai na sai gwanda ta ɗari biyu aka yi yin kamu mai abin mai ya samu ina ta ya samu ta gaban mota da sai aje mu anan ya ajiye mu ina jin da wasu kaya ashe sai gwanda sai ta wanda ya tsaura a leda ita kaɗai sai ta shiga cikin gefen gefen inda an kullo na tabi na duba sai ban ganta ba na da na sai malam ina gwanda ta na koyan karatu a ni ko taba laidan ban yi ba na laika laidan ne ban gani ba zo ka duba ya shiga can ya shiga can sai shi kan sai dai in koya na ce a to ni zo ka ba ni zo ka buɗe ma mota ya ce a sai ya sake yanka wata sai ba sai wajen bayan kwana biyar ana yanke mota ta karfi guda har ta so mu kama to yanzu misali yanzu duk wannan hukuncin da ko na mara Allah ya sa misali ka kaddara da kaga nawa kai na Allah ya sa saboda shi ya bani kayan ya yi da abu da shi ya sa gaggawan Allah ya sa ba ta da na sai ba ta da abin nan rana hasali ma mutum ya zama mai saurin ya fi ya ya zama mai saurin Allah ya sa ya fi riba abin nan da yake kanka shi ne in an yi haka da mutum ya ce to malam idan ka riga ka cire kuɗin ka bani kyauta in ba haka ba kuma na ƙara biya shine maganin wannan sai a daddale a daddalewa shine maganinsa ai an gane sai to in haka ne haka ne misali wani zaka ga ana dautin kana bina ko baka bina duk kai baka sani ba to sai a ce to duba in kana bi na ma na yafe ma amma ba ka bi na kai ma ka yafe shi ke nan shi ne satilin zama musulunci ya umarni da wannan amma wannan akwai kura tunda ta iya yiwuwa yanzu ka karbi kayan shi ne baka biya shi ba na nuhu wataƙila ya baka canjin ka na kayan da ya baka ranar kuma yanzu ka zo ka sake karban kayan shi na kaga baka biya shi kaga haƙƙinsa ya shiga wuyanka shine ai na ce in ya ce ba komai to magana ta ƙare shi yasa a nemi ba komai din nan a ji ta sosai na eh kuma a yi bayani sosai ya ce to idan karfa ya zama kuma ban biya ka bai ce a ba komai shi ke nan magana ta ƙare wallah Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر لنا امورنا من راحه لقلوبنا وابداننا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والميتين اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما اوليتنا من نعمك والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين